jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 24 ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1437 wanda ya daidai da 27 ga watan august miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imamul munziri in ba ku manta ba muna cikin babi na farko babu targhib fil ikhlasi was sidqi wa niyyati salihah shekaran jiya mun ƙare babi na farko mun shiga cikin fasali mun karanta hadisin umar ɗan katabi da na aisha cikin fasalin ko shi ma dai fasali mai bayani dangane da ikhlasi duk dai ci gaba dai da magana ga abin da ya shafi ikhlasi yau za mu tashi hadisin abu huraira da yarda allah ya ce wa an abi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم رواه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه أيضا من حديث جابر إلا أنه قال يهشر الناس maimakon yub'athun nasu hadisan abu hurairah yau ci gaba da magana dai dangane da ikhlasi tsarkake niyya ga ayyuka na ibada an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna ma yub'athun nasu kawai ana tayar da mutane ne gobe kiyama Allah ni ya ce mu akan niyoyinsu nan duniya laifin wani yana iya shafura wani amma gobe kiyama laifin kowa laifin wani bai shahura wani kowa ana tayar da shi ne akan niyya ce misali hadisin da mun kai na Aisha wanda gare shi mun ka tsaya shekaran jiya Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rundunar yaƙi za su ɗauku ɗamarar yaƙi su zo domin yaƙin Ka'aba yaƙin Ka'aba abu ne mai kyau abu ne wanda baya da kyau to wasu za su ɗauru ɗamara su taso ma makka domin su zo su yaki ɗakin ka'aba shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in sun ka kai ga wani faƙo wani wuri faƙo fili fallau sai allah maɗaukakin sarki ba zai bari zai ba ɗakinsa kariya zai ba ɗakin ka'aba kariya in sun ka kai ga wani faƙo kafin su isa makka nan bayan garin makka sai allah ya rusga ƙasa da na farkonsu da na ƙarshensu sai aisha ta ce ya rasulallah tunda da wani wuri za su tasowa zai yi wakila akwai waɗanda su kasuwanci sun zo da niyyar kasuwanci ba sun zo da niyyar rosa ɗakin ka'aba ba wasu kuma kila sun zo da wasu niyoyi ba rosa ɗakin ka'aba ba amma hanya kawai ta bishe su suna tare da su kuma ka ce za a rusga ƙasa da na farko da na ƙarshe annabi ya ce haka ne za a rusga ƙasa da na farkonsu da na ƙarshensu ma'ana za a rusga ƙasa da su gaba ɗayansu sun mayu ba a funa alaniya ce sannan gobe ƙiyama sai a tayar da su akan niyoyinsu kun fahimta kaga nan duniya laifin wani ya shafi wani ko bai shafa ba ya shafa laifin waɗancan da sun ka ɗaura ɗamarar zuwa su rusa ɗakin ka'aba ya shafi da waɗannan zo kasuwanci da waɗannan zo saboda wasu bukatoci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin Qur'ani wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda in ta zo ba tana samun waɗanda na yi zalunci kawai daga cikin ku ba in ta zo gamewa take yi misali ga ƙasa idan mutane sun ka saba ma Allah Allah ya fushi da su sai ya sako alloba ta rashin lafiya gidajen waɗanda na yi saɓon kawai alloba za ta tsaya har waɗanda ba su yi saɓo ba yana yi ta shafe su in mutane sun ka saɓa ma Allah Allah ya fushi ya riƙe ruwan sama ya jarabce su da fari gonakin waɗanda na yi saɓon kawai farin zai shafa har waɗanda don haka ga nan duniya laifin wani na iya shafuwar wani ma'ana yana yiwa Allah ya sauko da azaba sababiyyar laifin wasu ta shafi har waɗanda ba su yi ba amma gobe kiyama laifin wani bai shafi wani kowane bil'adama za a tayar da shi akan niyya ta kaga waɗancan da an karo sa ƙasa an karo su da ƙasa da na farkon su da na ƙarshen su gobe kiyama sai annabi ya ce sun mai ba suna Allah niyatin sannan za a tayar da su akan niyoyin su kaga kenan ɗan an kai tashin kiyama an ka tayar da su waɗanda na zo da nufin rosa kaba a fishe su daban a kai su wuta waɗanda zo da nufin kasuwanci a fishe su daban waɗanda zo da wata bukata kuma a fishe su daban can laifin wani ba zai shafi wani ba kun fahimta to kaga ashe nan duniya kaga tunda haka abin yake kaga ashe niyya mai kyau kullun ka zanda niyya mai kyau ga cikin zuciyarka tana da kyau in dai kana da kyakkyawan niyya kayan niyya tsakaninka da Allah mai kyau to ko da wani abu na musiba ya same ka saboda wasu gobe kiyama dai iyakan musibar nan duniya kuma Allah zai baka ladar wannan musibar ta same ka duniya amma gobe kiyama Allah ba zai kama ka da laifin wani ba za a kama kada abin da ka kudurta na niyya cikin zuciyarka kun fahimta shi yasa malamai ke cewa niyyatul mar'i khairun min amalihi niyyar mutum tafi alkhairi daga aikinsa kudur kullum ka kudurta niyya mai kyau ga kowane al'amari yafi ma bisa ka aikata aikin alkhairi domin ko ka aikata aikin alkhairi kana da wata niyya wadda ba mai kyau ba aiki yana da lada ba da lada don haka niyya ita abin nan Allah ya kyautata mana niyoyinmu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma yub'athu nasu kawai ana tayar da mutane ne gobe kiyama Allah niyya ce mu akan niyoyinsu duk abin da kan mutu da shi cikin zuciya da shi za a tashi ka ma hukunci Allah ya kyauta mana niyoyinmu rawahu ibn majah wannan hadisin ibn majah ya ruwaito shi bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau warawahu aidan kuma shi dai ibnu majah ya sake ruwaito wannan hadisin min hadis min hadisi jabir amma daga hadisin jabir wancan daga hadisin abu hurairah ko ya sake ruwaito shi imam ibnu majah daga hadisin jabir illa annahu qala sai dai ga ruwayar hadisin jabir yace yuhsharun nasu maimakon yub'asun nasu me ma'anar yuhsharun nasu za a tayar da mutane kamar yub'asun nasu kusan ma'anar su guda kun fahimta kaga bambancin kalmomi ne kawai ka gani to wannan hadisin duk da yake hafizul munziri ya ishara cewa ibn maja ya rawaito shi da isnadi mai kyau tsakanin da Allah wannan hadisi ya wuce hadisi hasanan hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi hadisin mu na gaba dai yace wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شئبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم الأذر رواه البخاري وأبو داود وأبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم المرض صلوات الله وسلامه عليه hadisin mu na gaba an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare shi Anas ya ce raji ana min gazo ce tabuka mun dawo daga yakin tabuka cikin wata waka ya ce ko yakin tabuka cani da kai ne ya zo ba kallo ya kai ba shi ka faɗa in ya zo da ganin shugaban mu kaga hawowar gwarzo kafin rai gudu suka yi tumbai ko yakin tabuka annabi ya yi yaƙuƙuka da yawa waɗanda ya halarta da kansa banda waɗanda ya tura to wannan yaƙi na tabuka shi ne yaƙin ƙarshen da manzon Allah ya halarta waɗanda ya halarta da kansa wannan shi ne na ƙarshe yaƙin tabuka an yi cikin hijira na da shekara ta tara watanni gabanin mutuwar manzon Allah ko kuma kusan shekara guda cikin shekara ta tara an ka yaƙin tabuka tabuka wani gari ne can iyaka da sham wuri ne mai nisa sama da mil dubu tsakani ne da tsakani ne da madina kuma yakin ya zo cikin jarabawoyi masu yawa lokacin lokacin an shekaro wahalce an shekaro da irin wannan kaga ashe kenan yawa jama'a ba gare mu ɗaya ba ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taɓa jarta su da yunwa lokacin nan akwai wanda ya taɓa cewa manzon Allah ya kawo yunwa kaga ku bar jingina abin da Allah ya kawo ga manzon Allah ba mun karanta hadisi ba hadisi sahihi cikin kitabut tauhid cikin fatahul majid da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tasubbu dahara ana daharu uqallibu al-laila wan nahar ko ko biya to o eh yace la tasubbu dahara kakku zagi zamani wanga kamar irin yadda ke fitowa ga bakin mutane zo ce wanga shegen zamani a'a manzon Allah ya ce kakku zagi zamani an hana zagin zamani jama'a dan me Allah ya ce ana dahar ne ne zamani Allah shine zamani uqallibul layla wan nahar ne ke jujjuyar da dare da yini duk abin da kan gani ko na farin ciki ko sabanin farin ciki ba mai iya kawo shi illa Allah sai dai na farin ciki daga Allah ne na bakin ciki kuma daga Allah ne amma sababbiyar miyagun ayyukan da muka aikata ba laifin Allah bane ba don Allah na jin haushin mu ba a'a akwai sabon da mun kai Allah ya fushi shi zai yasa zai jarabta mu ko da yunwa ko da rashin lafiya ko da rashin zaman lafiya duk da abin da yake na rashin daɗin rai kun fahimta don a kada ku zagi zamani Allah shi ne zamani sannan in kuna tunuwa cikin bulugul maram mun karanta zamanin manzon Allah an yi tsadar abinci irin yanzu irin tsadar da ake yanzu ko ba a yi ba yace galasiru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qulna ya rasulullahi sa'ir lana ala inna allah huwa al-musa'ir ala qabid al-basit galasiru mudun shinkafa yayi tsada ita ita mun ka sani in nace mudun mudun dabino yanzu in mudun dabino ya tsada Najeriya muna damuwa da dan da biyu ba abincin muna da haka bari buga muku misali da abin da kun sani shinkafa mudu ya yi tsada ala ahadi rasulullah zamanin manzon Allah an yi abinci ya yi tsada sai sun ka zo sun ka iskan manzon Allah manzon Allah sa irlana samu na farashin mudu ka iyakance mudun shinkafa ka wanda ya sai sama da kaza mudun gero ka wanda ya sai sama da kaza mudun dawa na masara na duk dai ka sa mana farashin mudu annabi ya ce a inna Allah huwal musa'ir Allah shi ke sa farashi yawan jama'a in Allah ya kawo damana mai albarka an ka samu abinci abinci ya yawaita cikin kasuwan ne Allah ya tausa samu na zuciyar wannan baba namu ya bude boda ya bude bodo danga da ya kalgame an ka shigo da shinkafa ta yi baje baje Allah shi gafarta mu baban masu wa'azi Dr. Ahmad Bamfa Dr. Ahmad na biyu ke ba na Kaduna ba ka san Dr. Ahmad biyu gare mu akwai na Kaduna da da uba ne to shi uban Dr. Ahmad Bamba shekaran jiya yawa shugaban kasa nasiha Allah ya saka mishi da alkhairi kuma muna addu'a Allah don ka kai ka sa magana ta yi tasiri Allah ka sa wannan magana ta wannan dattijon ta shiga cikin zuciyar shi ma wannan dattijon nasihar dattijo shi zuwa ga dattijo harkar dattijo ya ce mu ya kama mu saurara mu yi addu'a mu ce amin ba mu shiga harkar dattijai kun fahimta dr ahmad ya yi nasiha ya ce abu biyu allah ya wa ƙwarai shawon maka abin ga gori game da su ya jawo li'ila fi ƙwararfin ya ce allah zai ata amahun min ju'in wa amanahun min khawfin wannan da ya ciyar da shawa daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro ya ce to dama waɗannan su ne manyan ayyukan hukuma ta ciyar da mutanenta daga yunwa kar ta bari mutane su ji yunwa inda duk mutane sun ka ji yunwa to hukuma ta ji kunya shugaba bai yi aikinsa ba in mutane na jin yunwa sannan kuma ta amintar da su daga tsoro to alhamdulillah shi aminci daga tsoro ya rage ya samu ko gwargwado alhamdulillah muna godiya ga Allah an samu aminci yanzu mun rage bangare guda yunwa amintar da mu daga yunwa a ciyar da mu daga waga yunwa to shine yace don haka yana kira ga shugaban kasa General Buhari sati guda a tabbatar da Najeriya shinkafa ta kai ko ina baje baje ku ce amin wannan fata fata ce dr ahmad ban baka yi allah ka tabbatar da wannan fata ta wannan dattijo nasiha wannan dattijo allah ka sa dattijon da an kawo shi ma ya karba duk dattijai ne Allah ka gwada mana shinkafa ta ya baje baje buhun dangote ya koma dubu hudu buhun masara dubu biyu da ɗari biyar aikin wane ne aikin Allah ne to shine da sun ka roƙi manzon Allah ya sa musu farashin modu annabi ya ce a ba aiki na bane inna Allah huwal musairu Allah shike sa farashin modu alqabil shike rike arziki albasu shike shimfiɗa arziki jama'a ana cewa yan wannan ƙetar yan kasuwa ce dan kasuwa duk wanda yayi ƙeta yan Allah ya ba da mana mai albarka ya isa yi mana tsada ko ina ga gero nan kai kai naka dubu goma sha shida ganin waka sayi Allah geron ga Allah ka bai da mana shi dubu biyar. To Allah ka shiryar da mu. To sai mi, ina mun ka tsaya. Ya ce daga Anas dan Malik ko yadda Allah tabbata gare shi ya ce raja'ana min ga zoce tabuka, ehem yakin tabuka ne. Mun dawo daga yakin tabuka. shine nace muku shine yaki na ƙarshe da manzon Allah ya halarta kuma yakin ya riski al'ummar musulmi cikin jarabawa an shekaro wahalci babu abinci babu wadatar abinci kamar shekarar bana misali sannan kuma ga tsananin bazara Allah ya ce a fita a tunkari romawa ga su can saboda romawa a can sun tara tawaga suna sun su zo su kawo farmaki madina sai Allah ya ce ka a jira su a tarbe su musulmi bai taɓa zama matsoraci ba ya ku jama'a in kun ga musulmi matsoraci musulmin jabo ne yanzu ba zowa za su yi suna can suna shirye-shiryen su zo su kawo madina farmaki ba Allah ce ku yi musu rigayi don ku nuna musu babu tsoro Allah ya gafarta mu Sheikh Sani Yahya Jingir yace musulmi banda tsoro dattijo irin Sani Yahya Jingir wanda jikinsa ya fara makarkata saboda in bai ji tsoro ba ni da a cikin kurciyata in ji tsoro tsoron mito zanji kwataso miyo ban iya tunkara ce kowa ne ne buge ni ina mai da naushi babu katun da kai min bugu guda in zube in Allah ya so buga ina sai dai in mun kai bugayya daga ƙarshe ya buge ni amma dai in ya buga ina mai da naushi to dan mi muka tsoron kato Allah shiryar da mu to shine sai daɗa Allah ya ce a ta a tarbi romawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gangami a fita kuma wata jarabawa lokacin nan da bino an shekaro wahalce kuma da bino ya zuba ɗaya yanzu kamar irin lokacin ga babba abincin ba gero ba yanzu an fara girbi sai a ce to a fita sai sarkin musulmi ya bada umarni a fita kuma kun san gero in ya wuce lokacin girbi kakkarya zai ya lalace kaga wata jarabawa to yanzu geron gada mun kawa shekaro wa harci kuma gashi ya isa girbi kuma bashi mu wurin yaki haka wallahi sahabbai sun ka bar da binan nan sun ka amsa kiran manzon Allah to shine saboda halin tsananin da ake cikin lokacin da an ka ta yakin ma ake kira ne gazwatul usra yaki na tsanani Allah ya saka musu da alkhairi to ga yakin nan ne annabi ya buɗe asusun neman taimako kowa ya kawo tashi gudunmuwa to ran nan ne Umar ya ce kullum an ka nemi taimako na Abubakar na hinna yawa yau insha Allah sai na hinna Abubakar yawa sai ya ta ya raba dukiya ta biyu cikin zuciya ta wannan wasu wasi ba bayyane ya faɗi ba cikin zuciya ta yi batun zuciya ce kullum annabi ya nemi taimako ga al'amarin addini abubakar na kawo fiye da nau yau insha Allah yau sai na kawo fiye da na abubakar na san wanda zan yi sai ya ce ya raba dukiya ce biyu sai ya ɗauko rabi ya kawo ai abubakar bai ta raba raba biyu ba ko wani bangare ya kaɗe buwa ya kawo to sai umar ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi abubakar bawan Allah sai ya kwaso dukiyar gaba ɗaya sai ya kawo manzon Allah shi ne manzon Allah ya ce mai mika baro gida ya ce na baro musu Allah da manzonai Umar ya ce da bakin rannan ban sake jaya da abubakar tun rannan duk gano abubakar ya yi ne ga yakin nan ne an ka ce sayi na Usman shi ma ya kawo doki raƙumi dubu da sai dansu da takubban mahaya sannan da abincin mahaya kowane doki da sirdi nai da takobin wanda zai hau na yaƙi sannan da abincin wanda zai hau raƙumi dubu kai na gaba sun yi gaba shi yasa nake ganin karfin halin yan shi'a wallahi suna da karfin hali Allah ka shirye mana da su su dawo ahlus sunna to Allah ya shirye da mu to shine yace raja'ana min gazoti tabuka Anas yana bada labarin abin da ya faru yace mun dawo daga yakin tabuka ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi wato an tafi tabukan da yake ana kira na yaki amma ba a yaki ba da sun kai wannan kokarin kuma sun ka tafi ta buka da sun ka zo romawa dama romawa ne sai sun ka shiga garin dama sun yi ganuwa sun kewaye garin sai sun ka shiga garin sun ka rufe an ka yadda aka yi a shiga garin an ka kasa kwana ishirin manzon Allah da shi da mayaka ne suna yin dubara da za a shiga garin nan aka kasa don haka da sun kai kwana ishirin sannan an ka dawo gida don haka an zo ta buka amma ba a yakin ba kaga waɗannan masu wa'azin turmi da ke cewa da an ka zo yakin ta buka wai saye da na aliyayyen rantsuwa ba zai fito fagen fama ba sai jinin kafin ya kaga gaban dokinsa an kai yaƙi jinin iyaka ta ga kwabirin doki kuma ya yi rantsuwa shi ne wa mala'ika jibrilu akwai wani gulbi na jini sai da ya ɗebu jini ya zuba jini ya kaga gaban doki ne sana wannan kaga tasuniya ce gata na ce in kun ka ji mallami na haɗa wannan ku ce to ta zo mu ji ta yakin tabuka an fita amma ba a yaki ba ko kayiri guda ba a kashe ba an ka dawo to kuma waɗannan tatsuniyoyi in kun lura duka irin waɗannan wa'azuzzukan inda an tafi to kafin bayyanar izala in kun lura duk wani abu na zarunci lokacin nan ƙasar nan za ku iskan maga sayyidina ali ake jingina shi to kuma nan masana sun ka masu bincike sun ka gano ashe shi'a ta daɗe cikin ƙasar ga gadewa abba ai ba domin inda dukkan ji ana gida da sayyidina ali ana zuga shi ana bashi mukamin da ya wuce na shi'a ce kun fahimta to Allah ya shirin da mu ya raba mu da shi'a masu yi Allah ka shirin da su su dawo ahlus sunna shine Anas ya ce mun dawo daga yakin Tabuka ba mun dawo mun iso gida ba muna dawowa muna kan hanyar dawowa an zauna kwana 20 Tabuka yakin bai yiwu ba annabi ya ce a dawo to muna bisa hanyar mu ta dawowa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna aqwaman lalle wasu mutane khalfana wa'anda mun ka baro can bayan mu bil madinati a Madina wa'anda mun ka baro baya gida Madina ma salaka na shi iban kun ga wannan tafiyar da mun kai ta buka da dawowa sun ka ce eh yace ma salaka na shi iban ba mu taba shigan wata hanya ta tsakanin duwatsu ba shi'ib a tariqu dai a tariqu dayyiq fil jabali hanya yakka ɗan matsatsa haka ba mai faɗi ba wanda an kai cikin dukiya kwakwa da dukiya ya hanya ciki ne ita ce shi'ib kun fahimta annabi ya ce ma salaka na shi'iban ba mu taɓa shiga wata hanya ya ƙarama ta cikin duwatsu ba wala wadiyan haka ba mu taɓa ratsa wani rafi ba illa wahum ma'ana face su waɗancan da mun ka baro baya a madina suna tare da mu suna tare da mu game illa wahum ma'ana fil ajri mun yaushe a cikin riyadu salihin yan kuna tunuwa face suna tare da mu ga lada me ya hana musu fitowa habasahumul uzur uzuri ya hana musu sun fitowa amma uzuri ya gita kun fahimta to menene mahallin shahidin karatun mu me abin da kajisin ke karanta suwa ashe sadda duk an ka tashi wani aikin alkhairi kai bawan Allah ka kudurta tsakaninka da Allah bi sidqin niyya cewa zaka aikata aikin na alkhairi amma sai wani uzuri kilin rashin lafiya ko dai wani uzuri wanda ake kira uzuri ya shiga tsakaninka da aikata abin nan Allah zai rubuta ma lada irin ladar da ya rubuta mu inda sun ka aikata kun fahimta da za a fita yakin tabuka akwai wasu mutane da mun ka baro baya madina su olsen su ya rice sun shirya za su fita rashin lafiya ta hana musu shine uzurin ta hana musu fitowa annabi ya ce to duk inda mun ka shiga ladar da duk Allah ya rubuta zai rubuta musu saboda me saboda wannan kyakkyawan niyya ta su niyyatul mar'i khairun min amali kun fahimta ya ku jama'a yace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi na Anas wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud kaga hadisi ne sahihi wa lafzuhu lafazin shi Abu Dawud wancan kila lafazin Bukhari ne ga lafazin Abu Dawud nan yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace laqad taraktum bil madinati aqwaman haqiqa kun bar wasu mutane a madina fitowar gada mun kai zuwa tabuka kun bar wasu mutane a madina ma sirtum masiran ba ku taba tafiya wata tafiya ba wala an faqatun min nafaqatin ba ku taba ciyar da wani abin ciyarwa ba duk abin da kun ka kashe ga tafiyar ga wala qat'atun min wadiyan ba ku taba yanke wani rafi ba illa wa hum ma'akum face suna tare da ku ga lada duk ladar da Allah ya rubuta muku ya rubuta musu qalu sai sahabbai su Anas dan Malik da Annabi ke faɗa mu haka sai sun kace ya Rasulullah ya manzon Allah wa kaifa yakununa ma'ana yaya za su kasance tare da mu bil Allah suna can gida zaman su kaga akwai ban mamaki ko waɗanda na fita a ce wa'ai wasu na can gida an baro amma duk ladar da Allah ya rubuta mu ƴan nan da na fita su ma ƴan na gida suna da irinta yaya za su kasance tare da mu galada alhali suna madina zaman su kala annabi ya ce sun yi niyyar fita habasahumul marad kaga shine uzurin kun fahimta rashin lafiya ya tsare su kaga ashe da wannan kenan hadisin na karantar da sadda duka kudurta yin wani aikin alkhairi rashin lafiya ko dai wani uzuri ya shiga tsakaninka da aikata aikin alkhairin na Allah zai rubuta maka lada cikakkiya ba rabi ba cikakkiya kamar ka aikata bambancin kada wanda ya aikata shi ne za a rubuta ma lada kamar ka aikata wanda ya aikata shi kuma lada za a rubuta mai ta aikatawa a shi ko Allah zai ninka mai akalla sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa wanda Allah ya so fiye da ɗari bakwai shi ne kawai bambancin ku da wanda ya yi kun fahimta don haka jama'a kullum mu kudurta alkhairi cikin zukatanmu Allah ka bani abu kaza in yi abu kaza na alkhairi Allah ka hore min in yi abu kaza na alkhairi to sababbiya wannan niyya ko da Allah bai baka ba ko Allah bai hore ma yi ba insha Allah ta'ala albarka wannan niyya ta alkhairi da ka kudurta Allah zai baka lada cikakkiya kamar ka aikata kun fahimta sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم akwai wanda ya samu wa amalikum to ni na kara muku shi rawahu muslim eh akwai wanda ya kara mu da wa amalikum to haka hadisin yake ai mun yi cikin riyadu salina ko to yace rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi kaga shi ma hadisi ne sahihi wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah lalle Allah la yanzur ila ajsamikum Allah baya yin duba zuwa ga jikunku nan ku ajsam jam'i ne na jismun jiki Allah bai dubin jikinku nan wai jikin Allah to jikinka na bashi shawa tunda shi yayi shi Allah bai dubi zuwa ga jikinku nan ku balle ya ga wane ne mai kyau wane ne baya da kyau wala ila suwarikum haka Allah bai kallon surorin ku wai surorin shi don haka sura kowa ba ta dama Allah hankali shi yayi abitai ba Allah bai kallon jikinku nan ku haka bai kallon surorin ku walakin sai dai yanzu ila qulubikum Allah yana kallo ne zuwa ga zukatanku wa a'malikum da ayyukanku na alkhairin da kuke aikatawa su Allah ke kallo ya ba ku lada akan su kun fahimta ashe kenan sura shekaran jaba mun yi tafsirin suratul munafiquna ba ya an ka misalta munafikai yace wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka annahum khushubun musannada in ka gansu su munafikai ga su bulbul an yi wanka an shafa mai an shafa turare nabi'ar munafiqai da kake ga munafiki azami shi Allah ke nahi za ka iska mai berenet amma hasken na balbela ne waje adda haske can zuciyar baki kirwa da kasan bakin tukunya haka take balbela ba haka take ba gashin fari amma nama baki kirin to farin balbela ne aga munafiki yace in ka gansu jikunku nawa za ta kayatar da kai saboda kyawu an yi wanka an shawa mai an shawa turare kaga ashe kenan ba jikin ke ba Allah shawa ba ba surorin ku Allah ka ba wa adda dogon hanci wa adda kaza wa adda wai hancin ba shi ba a shi kenan bai bai bashawa me Allah ka dobi naku walakin yanzu da ila qulubin sai dai Allah yana duba ne zuwa ga zukatan ku zuciya kuma nan ne mahallin niyya duk kudurci-kudurci na alkhairi da na shari duk nan ne ake kullawa shi yasa zuciya ƙur'ani ke kiranta wasaki me wasaki guga wallahum zanuban mithla zanubi ashabihim zanub bi fatihi zali suna da zanub me zanub guguna mithla zanubi kakkuce zanubi zalun ɗin fataha gare ta na zunubai kuma dalun ɗin don ma gare ta zunub shine zunubai amma zanub guga suna suka rai suna da guga kwatancin gugunan mutanensu me ya guga ana cikin wannan ayar zuciya me a aikin guga a kamfatar ruwa da ita cikin rijiya to yadda ka san guga ana ɗebi ruwa haka zuciya ke ɗibar abubuwa ta ƙunshe cikinta bari wallahi in ne kaza sai na wawa ni kaza ai ya taɓa min kaza ko ku wallahi in ne kaza sai na kyauta ta mu wani ya taɓa min wani alkhairi ban manta ba kaga duk dai waɗannan da niyya ta kware da mugunya duk suna nan kunshi cikin zuciya to shi zan kira ta guga mai ɗebe ɗebe Allah ka sa ta ɗebo mana alkhairi ka ta ɗebo mana sharri wanda zai kai mu wuta to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai dai Allah yana kallo ne zuwa ga zukatanku wa a'malikum da ayyukanku ayyuk zuciya Allah ke dibi da aiki me hikimar kallon zuciya domin nan ne ita tsada suke kudurci kudurci sannan aiki shi ko gashi nan practically don haka aikin ba shi ɗaya Allah ka dubi ba da ka aikata aikin da ka yi sallar a sai Allah ya kalli zuciyarka me manufa ka ta yin sallar kayi ne don Allah ko ko kayi ne don a ce ma sallau sarkin sallah kaga duk abin da ka kudurta shi Allah zai bada shi Allah zai makin din sallan nan da shi wanda yayi sallah amma saboda ya nuna mutane shi mai yawan sallah ne yana da lada bai da lada to kaji hikimar dibin zuciya don haka muna roƙonka ya Allah don rahamarka kai da zuciyar mu take ga hannunka Allah ka juye mana ita zuwa ga addini Allah ka tsalkake mana zukatan mu duk abin da zamu yi na ibada Allah ka sa kada mu yi shi don kowa illa don ka rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin ga ruwan sama nan ko to Allah ya ba mu masu ya masu albarka Allahumma sayyiban nafi'an sai hadisin mu na gaba yace wa an abi kabshat al-anmari radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul salatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu qala an karɓi wannan hadisin daga wani sahabi da ake kira abu kamsha al'ammari sahabin annabi ne yarda Allah tabbata gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kunta shi abu kamsha ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa salatun abubuwa uku uqsimu alaihin da ina rantsuwa gare su cewa haka yadda zan bada labarin su haka suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq kamar yadda waɗanda sun kafe kowa sani ne sahabbai ne sun ka kira shi as-sadiqul masduq manzon Allah in ya faɗi magana ko bai rance ba mun yadda to ina ga manzon Allah ya ƙara da rantsuwa ya rance da ubangiji ne kaga ya ƙarfa magana ko shine yace salatan abubuwa guda uku uqsimu alaihin ina rantsuwa da Allah akan su cewa haka suke rantsuwa in ka bani rantsuwa ina rantsi ma da Allah haka nan saki wa uhaddithukum hadithan kuma zan ba ku labarin wani labari fa hafazu ku kiyaye labarin nan da kyau muhimmi ne yanzu kenan abu nawa annabi zai hada mana abu hudu na farko ko ku abu biyu na farko abubuwa guda uku da manzon Allah ya ce rantsuwa ina muku rantsuwa da Allah haka saki sannan na biyu labarin da ya ce zai ba mu wani labari mu yi ƙoƙari mu kiyaye shi don me da ya ce mu kiyaye shi saboda labarin yana da muhimmanci to kawo mana ya rasulallah ƙala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dangane da abubuwa guda uku da annabi ya ce ina muku rantsuwa da Allah haka saki na farko ya ce ma na ƙasa malu abdin dukiyar bawa ba ta taɓa ragewa ba min sadakacin saboda sadaka annabi ya yi rantsuwa uqsimu alaihinna ina rantsuwa dukiyar bawa ba taba rage ba saboda sadaka addinance yanzu in kana da naira dubu cikin naira dubu ka ɗebe naira ɗari ka yi sadaka nawa nan rage ma ɗari tara ga zahiri sun rage ko ba su rage ba ga zahiri sun rage amma addinance ba su rage ba annabi sallallahu alaihi Allah tabaraka wa ta'ala yace alhasanatu bi asharati amsalia duk wani aikin lada to in ka aikata yana da goma iri ne don haka yanzu cikin naira dubu ka ɗebe naira ɗari ka yi sadaka ‘yan Allah ya ninka ma naira ɗarin nan sau goma ta koma nawa kenan ta koma naira dubu don haka haɗa da ɗari sanar da na rage yanzu kuɗinka sun koma nawa sun rage ko sun ƙaru don haka ma na ƙasa malu abdin min sadakacin annabi ya yi gaskiya ko an samu matsala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi wawa ɗaya ka ganin to an ka rage naira ɗari a wala ƙaruwa sun kai shi ne an ka samu wani wawan mutum ɓarawo sai ya tafi ya saci dukiyar wani da ya saci dukiyar wani sai ya ɗebi dukiyar nan ya yi sadaka sai wani ya mai nasiha ka ji tsoron Allah ka basta ta kayan mutane ce a'a ai abin nake yi ba laifi ba ne ciniki ne nake yi tsakana da ubangiji na yace ban gan ciniki ba ka yi sata kuma yace eh baka ji Allah ya ce alhasadu bi hashar Allah ya ce alhasadu bi hashar bi asharati amsalha ba duk wani aikin duk wani aikin lada yana da goma iri ne yace yace sannan an ce duk aikin laifin da mutum ya aikata zunubi guda aka rubuta mai yace to yanda ne yasa ta rubuta min zunubi guda da ni da ni sadaka an rubuta min lada goma sai an ka kwashi rigima sai inda malami a karamaka Allahu gaskiya ne yace a'a ba gaskiya bane domin ai shi ko inda Allah tabaraka wa ta'ala ke karɓa aiki hayyaninka sau goma ko fiye da sau goma inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina barawo yana cikin muttaquna sannan annabi ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karɓa komi da an kai don sai mai tsarki dukiyar sata tana da tsarki ga wanda ya sato ta don haka barawo da ya ɗauki kuɗi ya yi sadaka da su bai da lada amma da za ka ɗiba cikin dukiyarka ta halal ka yi sadaka to aƙalla Allah ya ninka ma sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa wanda ya so amma nan tunda ba taka bace ba halal bace baka da lada don haka zunubin kana nan kun fahimta don ku san ba yau an ka zaba fatawa barkatatta ba shi wai ga shi da ayi qur'ani yayi hujja ba wannan barawan kamar eh kamar mutum yayi sata ya ce aikin hajji in ka yi sata ka ce aikin hajji sai wasu malamai su ce wai zunubin sata kada ban lada hajjin kada ba wallahi ƙarya su kai wacce ƙarya su kai wacce ƙarya su waye ƙaryata su annabi sallallahu alaihi wasallam ina annabi ya ƙaryata su cikin hadisin can nan muslim inna allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban jama'a dukiyar sata ana kiranta tayyib don haka ba su da lada sannan akwai hadisi in mutum ya taimaka da dukiya ta haram in ya zo yana talbiya labbaik Allahumma labbaik karbawarka ya Allah karbawarka Allah zai wakilta mala'iki duk inda ya bi ya bi shi kana labbaik Allahumma labbaik mala'iki na la labbaik wa la sa'adaika wa hajjuka mardudun alayka an ki karba an ki karba Allah ka tsalkake mana dukiyoyin To shi ne na farko da cikin abubuwa guda uku da annabi ya ce ina rantsuwa da Allah haka suke, ya ce ma na ƙasa malu abdin dukiyar ba bai taɓa ragewa ba min sadakatar saboda sadaka. Don haka jama'a ka ku yi tsoron sadaku bayar. A shaiɗane irukum alfaƙara wa ya murukum bil fasha. Shaiɗan shi yake muku alkawarin talauci in kana ba su a shekarun jiya an nema ka bai, jiya an nema ka bai, yau ka bai, wallahi in kana haka za ta ƙare. Shaiɗan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mai da ruwa rijiya barna ne. dukiyar ta Allah ce don ka ɗiba ka ba Allah shi zai ce to me in ta ƙare ta ƙare mana sanda ya ba su aikin mi kai mai ta ƙare sai ya ko ta ka ƙare ta Allah na ƙarewa to in ta ƙare sai ya ko ba da wata na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala zulma abdun mazlamatan ba a taɓa zaluntar bawa wani zalunci ba a zalunce ka kowa ya an zalunce ka abu kaza da an ka faɗa ma ko abu kaza da an ka yi ma an zalunce ka to annabi ya ce ba a taɓa zaluntar bawa zalunci ba sabara alaiha kuma shi ya hankuri akan zaluncin nan bai mai da martani ba kaji inda an ka tsere muna mu yan sai mun rama Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul Nahl ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi sai yace mi gaba yace wala in sabartum lahu khairul lisabirina wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi daiqin mimma yankuruna inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Allah ka ba mu iko hankuri to shine annabi ya ce wa wala zulma abdun ba a taba zaluntar wani bawa mazlamatan wani zalunci ba sabara alaiha shi ya hankuri akan duk da yake wallahi muna hankuri ga abubuwa da yawa muna hankuri ai ko muna hankuri iya kawo su da wata rana da yana an kai karo da da ira'izan suna bisa bisa abin da sai arama amma ai gurgurdu muna hankuri alhamdulillah Allah ya karo muna to annabi ya ce ba a taɓa zaluntar wani bawa zalunci ba sabar alaya shi ya hankuri a kanta illa za da hullahu izzan face Allah ya ƙara mai buwaya izzu daga al'aziz mabuwayi to ba a taɓa zaluntar bawa wani zalunci ba a zalunce ka ka yi hankuri ka ban ma Allah ka bari don Allah ba don ka kasa ba don Allah ka bari ka yi hankuri hankurin ka wasbiru ma sabruka illa billah ai hankuri kai annabi hankurin ka bai zama sai don Allah ka yi hankuri don Allah illa zadahu Allahu izzan face Allah ya kara mai buwaya kaga sai Allah ya buwaye sai kenan akan waɗannan da na zalunce shi don haka wa ka son Allah shi shi buwaye da shi akan makiyanai to ya hankuri in an ka zalunce ka yi hankuri Allah zai kara ma buwaya kun ji biyu kuma annabi ce ina rantsuwa akan wannan magana haka take sai na uku wala fataha abdun bawa bai taba bude ma kansa babu matsalacin kofar roƙo ba kazan dan ma ba ko kazan dan raraka ko dan kwairo ko dan anace Allah shi gafarta wai yanzu har cikin mallamai akwai geru zartu akwai dan kwairo akwai dan akwai ɗan ama ɗan ama ka cewa kasan ‘yan ama yawa gare su wai da malamai yake da wasu malamai yake kusan ɗan ama ko? to shi ne ‘yan kan zai ce ‘yan ama a yawa gare su mutum maroƙan yawa gare su Allah ka tsare magar zama cikin ɗaya ama to shi ne annabi ce wa lafata abdun wani ba wani bawa bai taɓa buɗe babu matsalacin ƙofar roƙo ba ya mai da roƙo sana'a kamar yadda mutane da yawa ke yi da matasa da dattijai da guramu da sauransu ka buɗe makanka ƙofar roƙo illa fataha Allahu alaifa ce Allah ya buɗe mai babu faƙarin ƙofar talauci kaga inda an ka mana an ka faɗi me ke sa roƙo ba don ya tara ya tsir daga talauci ba annabi ya nemi albishir da talauci mutum bai taɓa buɗe makansa ƙofar roƙo ba face Allah ya buɗe mai ƙofar talauci Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sahabbai sun ruwaito mun karanto cikin riyadu salihina ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ke lamunce mini cikin ku ba zai roƙe kowa komai ba ni ko in lamunce mai aljanna sahabbai sun kace mu yace to ku lamunce min ba ku roƙon kowa komai ni ko zan lamunce muku aljanna akan haka sahabi yana hawa doki bulala ce da yaka korar dokin da sai ta sulla ce ta faɗi bai cewa wani da Allah miƙon bulalan nan yayi alƙawari da manzon Allah bai roƙon wani komi sai dai ya sauko bisa dokin ne ya ɗauki bulala sai ya sake hawa to ina ga ƙwanƙwa samu wani tun da zai wala haɓar da shinkawa wala da illa lura ta kama roƙon ba laifi ba ne illa lura ta kama mun yi hadisin ƙabisa ko mutane biyar roƙo baya halatta sai ga ɗayan mutane biyar eh uku ne to ni na ƙara biyu ko Allah shi yafe min roƙo baya halatta sai ga ɗayan mutane guda uku kun fahimta to sanda duk ka shigo cikin ɗayan mutanen nan uku da annabi ya halatta shikenan roƙo ya halatta gare ka duk amma duk waɗanda ba su ba to roƙo ba abin da fasuhutan ya akulu sahibu suhutan haram ne mai roƙon nan ke ci ne don haka da makaɗa da maroƙa da malamai masu doguwar tasbaha tun da sai su yi masa ko da area boys masu yawo matasa suna yawo gidan yan siyasa wallahi sai kai sai sai kai sai shi gami sai shi gaba da kuɗi to kaga waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da su ba Allah ya gafarta ma malamin musulunci Sheikh Muhammad Awwal Awwal Albanin Zaria kusan shekara guda Allah shi mai wafati yayi wata muhadara haramcin roƙo da bara da bambadanci da tumasanci kun taɓa sauraren kasar ɗin to ina gama ku da Allah duk wanda bai ji shi bai kokari ya samu shi ya saurara haramcin roƙo da bara da bambadanci da tumasanci yace duk haram ne da ya kawo saboda adalci na malamin sunna Muhammad Awal Albani ba ahli sunna ne dan izala ba a salafi ahli sunna ba izali a salafi amma ce daidai da lancin din nan da kungiyoyin izala biyu kungiyar jiya da kungiyar kaduna na izala ga yace wala don roƙo ne duk haram ne Allah ya gafarta mishi kuma su ma sun jiya yanzu haka wani bangare ya kashe lancin in dai ba lancin na ƙasa dai an kashe sai dai ba a rasa ba Allah ka wadatar da mu daga halalin ka ba sai mun roƙi wani ba ku karanta littafin Malam Abubakar Gumi baban masu wa'azi na Najeriya. Allah ya gafarta Malam Abubakar Gumi. Ku karanta littafin sa waya I stand. Waya I stand. Malla ya rubuta ya ce shi dai wayo nai. Zuwa lokacin da yake ake rubutu wannan littafi, ya ce bai iya tuna ya taɓa roƙon wani mutum wata bukata tashi shi. Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mai. Kaga yayi koyi da wa. ya yi koyi da sahabban manzon Allah sahabi ni ce muku saboda alƙawarin da sun kawo manzon Allah ba su roƙon kowa bul yanzu Allah dai bulala ta faɗi ka mai kon bulala nan laifi ne amma tunda yayi alƙawari sun yi alƙawari da manzon Allah ba su za su roƙa bai roƙon kowa sai dai ya shido bisa doki ne ko raƙumi ya doki bulala ta ya sake hawa to irin wannan kana tunani ya sallama mu ne ce shinkafa ce ta ƙare to yan dai kun jiya annabi ya ce wala fataha abdun bawa bai taba bude makansa babu matsalatin kofar roƙo ba illa fataha Allah alaihi babu faqarin face Allah ya buda mai kofar talauci muna roƙo Allah ka raba mu da talauci to waɗannan abubuwan ne guda uku annabi ya ce ina rantsuwa akan su haka suke jama'a kun ji su kun yarda ko kuna da shakku mun yarda tamaman ɗari bisa ɗari kuma muna addu'a Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to waɗannan uku annabi ya ce wallahi haka suke au kalimatun nahwaha ko kuma wata kalma dai mai kama ko haka annabi ya faɗi ko wata kalma dai mai kama da ita kaga riwayatul hadith bil ma'ana kenan wa uhaddithukum hadithan yanzu ya faɗi bangare guda abubuwa guda uku ko to sai guda yace wa uhaddithukum hadithan sannan ina labarta muku wani labari fa hafazu ku kiyaye shi don me annabi ko bai ce mu kiyaye ba jama'a sahabbai za su kiyaye ko ba za su kiyaye ba to amma sai ya karo magana da cewa fa hafa zuhu me ya hikimar cewa fa hafa zuhu tunda ya san irin yadda sahabbai suke gadda magana tai saboda ya ƙara nuna musu muhimmancin wannan maganar wannan magana ce mai muhimmanci ku yi ƙoƙari ta shiga cikin ƙoƙon zuciyarku ku tsare ta kakku taɓa mantawa da ita mecece ya rasulallah Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mad-dunya li arba'ati nafarin abin sani kawai duniya ta mutum hudu ce shine annabi ke son bamu labari kuma yace mu kiyaye duniya jama'a annabi yace li arba'ati nafarin ta mutum hudu ce kawai su wane ne na farko abdun kudiba abdun don mace ne ya samu ko kasar ta ni eh eh kasara ta yi akwai wanda ya samu don mata yi madalla to duk yayi ka gani kamar ninan kasara ta ne abdin ko to kaga in ya zan abdin kenan sai ya zan menene sai ya zan badali na arba'ati na farin arba'ati na farin ko kalle ta inna duniya li saboda lamun na an kawa arba'ati kasara to ka gani abdin sai ya zan badali ga arba'ati na farin waɗanda ko ya samu don mace ne sai ya zan khabarun limabta da'in mahadufin inda maduniya da arba'ati na farin kawai abin sani kawai duniya ta mutum hudu ce hum su ne ko ko huwa shi ne kaga hum ko huwa da za a kaddara shi ne mubtada abdun sai ya zan khabari don haka shi yasa an kai mai damma kun fahimta su wane ne mutane hudu da annabi ya ce duniya ta su ce su kawai kuma ya kawo adatu hasarin ya ce innama innama duniya da arba'atu na fadin duniya ta mutum hudu ce kawai ba su da na biyar kenan su wane ne ya rasulullah ya ce abdin ko abdun razaqahullahu malan mutum na farko ya ce bawa wanda Allah ya arzuta shi dukiya wa ilman da kuma ilimi Allah ya bashi dukiya masha Allah barakallah kuma an bashi ilimin addini masha Allah barakallah fa huwa yattaqi fihi rabbahu yana biyar dokokin ubangiji ne cikin dukiyar ka kun fahimta yana aiki da ilimin kuma yana biyar dokokin ubangiji ga dukiyar wa yasil fihi rahimahu kuma yana sada zumuntarsa da dukiya yana diba yana yamma yan uwa da abokan arziki waya alamu lillahi fihi haqqan kuma yana sanin haƙƙin Allah cikin dukiyar yana bayar da haƙƙin Allah yana taimaka ma ƴan uwa yana biyar dokokin Allah ga ilimin da dukiyar mutumin kirki ne ko mutumin banza kaga mutumin kirki ko fa hadha bi abdalil manazil annabi yace wannan yana da mafificin masaukai yana da mafificin masaukai a ina aljanna Allah ka sanya mu cikin wannan kaso wa abdi sannan mutum na biyu shi kuma da bawa razaqahu Allahu ilman wanda Allah tabaraka wata Allah ya arzuta shi ilimin addini walam yarzuquhu mala amma Allah bai arzuta shi dukiya ba malami ne amma babu kuɗi fa huwa sadiqun niyya shi kuma wannan malamin yana mai gaskiyar niyya tsakani ne da Allah har cikin kokon zuciya tai ya kula yana cewa law anna li malan ba akan kissa ba da gaske yana cewa da a ce ina da dukiya la'amiltu fihi da na aikata da dukiyar nan bi amali fulanin da irin aikin wani alhajin can mai dukiya can mai mai ilimi ba yana ce yana aikin alkhairi ba to shi kuma malamin ga da Allah ya ba ilimi kawai babu dukiya sai ya kudurta ganin irin abin da wancan ke yi wanda an ka ba dukiyar da ilimin kuma yana sarrafar da su ga yadda Allah ke so sai ya ce wallahi da ni ma Allah ya ban dukiya irin ta wani wallahi da duk ayyukan alkhairin nan da yake nima da na aikata fa huwa bi niyyatihi shi kuma yana da niyyarsa ma'ana da niyya kyakkyawa wa ajruhu ma sawa'un sai annabi ya ce ladarsu duk daidai da juna take kun fahimci abin da annabi ke nufi wancan da Allah ya ba dukiya da ilimi yana sarrafar da dukiyar da ilimi yadda Allah yake so kun fahimta yana biyan dokokin Allah da dukiyar da ilimin shi ko wannan mutum na biyu Allah ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba ganin irin yadda wancan mai dukiya ke yi sai ya tsarsa cikin zuciya ta da gaske cewa wallahi da Allah ya ban dukiya ni ma ayyukan alkhairi irin nan wancan Allah na aikata annabi ya ce sababiyar wannan niyya da ya kudurta cikin zuciya ta Allah zai ba shi lada ta ciyar da dukiya irin wanda ya ba wancan kun fahimta yanzu niyyatul mar'i khairun min amali kun ji mutum na biyu wa abdin da kuma wani bawa shi ko shine na uku razaqahu Allah malam wanda Allah ya arzuta shi dukiya wa lam yarzuquhu ilman haka yake walam yarzuquhu ilman amma Allah bai bashi ilimi ba alhaji bukadi ne kawai ga dukiya amma babu ilimi irin jahilan masu kuɗin nan yan siyasa ya khabitu fi malihi yana fagamniya kun san fagamniya tasarrufin bilahudan yana tasarrufi ba tare da shari'a babu ruwa nai ya ɗebi dukiya miliyoyin kuɗi ya sai ma ‘yan kayan ƙwallo ya ɗiba ya taimaka ma siyasa ya ɗiba ya taimaka ma ‘yan kulob ya ɗi haka dai shi ne fagamniya eh ko waci ya watsa bisa titi mutane na kakkarewa ko da yake wanga arashi ne ko kada a ce mai arashi kun san arashi tsoro ne mu mun ka tashi su tiran muka ta ba mu arashi To yace yace da kuma wani bawa shine mutum na uku da Allah ya arzuta shi dukiya wallam yarzuquhu ilma amma bai arzuta shi ilimi bai da ilimin addini dukiya dai Allah ya bashi ya habitu yana fagamniya fi malihi cikin dukiyarsa fagamniya shine tasarrufi ba akan shari'a ba ko ina ci da dukiya yake da inda ya halatta inda bai halatta ba kun fahimta yace yace ya habidu fi malihi bi ghairi ilmin yana fagamniya cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba wallahi taqi fihi rabbahu bai biyar dokokin ubangiji ne ga dukiyar wallahi sulhi rahimahu kuma bai sadar da zumuntarsa ga dukiyar ba ruwa ne da taimaka ma yan uwa da abokan arziki wallahi alamu lillahi fi haqqan kun bai sanin haƙƙin Allah ga dukiyar ba ruwa ne da fidda zakka da ci da waɗanda Allah ya ce a ciyar fa hada shi kuma irin wannan mutumin kirki ne ko mutumin kwarai ne ko mugu mugu ko sai annabi ya ce fa hada to wannan mutum na uku bi akhbatul manazil shi ko yana da mafi munin masaukai yana da mafi munin masauki kaga dukiyar nan za ta kai shi wuta ina ne mafi munin masauki wuta kamar yadda wancan yake da aljanna to shi ko wannan yana da wuta Allah ka tsare mu sai mutum na hudu ya ce wa abdin da wani bawa shi ko lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman shi ko hingerin kato ne Allah bai arzuta shi dukiya ba babu dukiya babu ilimi ka ko hingerin kato kenan ko fa huwa yaqulu amma yana can yana kallon fagamniyar da mutumin banza can ke yi da dukiya mai ciyar da dukiya babu ruwa ne da haƙƙin Allah yana ciyar dukiya cikin abubuwan sabon Allah abin ya bashi daɗi sai ya kudurta cikin zuciyarsa yana cewa law anna li malan wallahi ko ni da ina da dukiya la amiltu fi da na aikata da dukiyar nan bi amali fulanin da irin aikin dan ta'addancan ni ma ayyukan nan ta'addanci da wani kai kaga abin ya bashi shawa kenan shi ma ya kudurta cikin zuciyarsa ko shi adda dukiya zai iri ne fa huwa bi niyyati kuma yana ga niyya ta iyakar gaskiya ta annan yau da Allah zai bashi kuɗi zai yi ta'addanci irin da wancan kai sai annabi ya ce fa wizruhu ma zunubin su sawa'un daidai da juna yake da wancan da yake don me za a rubuta mai zunubi saboda wannan kuduri nashi mugu da ya kudurta kun fahimta kamar yadda wancan da ya kudurta da Allah zai bani dukiya zan yi ayyuka alkhairi irin da wancan kai Allah Allah ya ce larisu guda ko to haka shi ma wannan da ya ga mai mai dan a caba da dukiya shi ma ya ji dadi ya ce da Allah zai bani ma zai irin wannan a caba sai annabi ya ce zunubin su guda za a kama shi kenan da laifin niyya duk da bai yi ba amma za a kama shi da laifin niyya ina fatar kun fahimta don haka wannan ya nuna mana wajibi ne kullun niyoyin mu su zanna alkhairi yan Allah ya ba mu iko mu aikata aiki alkhairin wallahi alhamdu Allah ya rubanya mana lada in ma ba mu aikata ba Allah zai ba mu lada cikakkiya sababiyar waɗannan niyoyin alkhairin da mu hakurta kun fahimta yace rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin wa tirmidhi da imamu tirmidhi wallafzu lahu lafazin na tirmidhi ne wa ƙala kuma shi tirmizin da ya fitar da hadisin ya ce hadisin hasanin sahihun wannan hadisi mai kyau ne ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi warawa ibn maja imam ibn maja ma ya ruwaito shi wa labduhu ga lafazin ibn maja nan lafazin shi ibn maja yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce matsalu matsalu hadhihi al-umma abinda an misalin mutanen wannan al'umma misalin wannan al'umma al'umma ta annabi kamar sal arba'ati nafarin kamar misalin mutane hudu ne rajulan atahu Allahu malam mutun na farko shine mutumin da Allah ya bashi dukiya wa ilman da kuma ilimi ga kuɗi ga ilimin addini fa huwa ya'malu bi ilmihi yana aiki da iliminsa fi malihi cikin dukiyar nan tashi yunfiquhu fi haqqi yana ciyar da dukiyar ga haƙƙinsa wuraren da Allah ya ce a ciyar kaga yana aiki da ilimin ga dukiyar kenan ko wa rajulin da mutum na biyu kuma atahu Allahu ilman wanda yake Allah ya bashi ilimin addini wa lam yutihi mala amma bai bashi dukiya ba wa huwa yaqul yana cewa law kana li mithlu hadha da a ce dukiya ta kasance garin irin wancan amiltu fi da na aikata da dukiyar nan bi mithli alladhi ya amala da kwatancin abin da wancan ke aikatawa sai annabi ya ce wannan mai gori wanda bai da dukiyar sababi ya goran alkhairin da ya yi Allah zai bashi lada irin ta wancan alhajin da ya aikata aikin alkhairi kun fahimta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fahu masu biyun ga da shi alhajin can da ya ce da dukiya ta da wanga da Allah bai ba dukiyar ba amma yayi gori a ce yana da shi ma ya ciyar ko fahu ma fil ajr sawa'un su daidai da juna suke da lada Allah zai ba su lada duk su duka wa rajulin da kuma mutum na uku mutumin da atahu Allah malan Allah ya bashi dukiya wa lam yuti ilma amma bai bashi ilimi ba fa huwa yakhbitu fi mali yana fagamniya yana tasarrufi da dukiyarsa ba bisa haƙƙi ba shine fagamniya yana fagamniya fi mali cikin dukiyarsa yunfiqu yana ciyar da dukiyar fi gairi haƙƙi ba bisa haƙƙinsa ba yana ciyar da dukiyar ga huskoki na sabon Allah wa rajulun da kuma mutum na hudu lam yutihi Allahu ilma wala mala Allah bai bashi ilimi ba bai bashi dukiya ba wa huwa yaqulu amma yana cewa law kana li da dukiya ta kasance garan mithlu hadha irin dukiyar wancan mai fagamniya amiltu fihi ni ma da na aikata da dukiyar nan mithlu alladhi amal irin fagamniyar da yake aikatawa irin sabon Allah da yake ni ma da na yi iri ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce fahuma su ma waɗannan biyun fil wizir ga zunubi sawa'un daidai da juna suke don haka jama'a mu yi kokari mu kudurta alkhairi cikin zukatan mu in Allah ya ba mu iko mun aikata sai Allah ya ninka mana Allah bai taɓa ba da sakamako daidai da aikin da an ka aikata ba kun san da haka nan kullun ka aikata aikin alkhairi Allah bai baka sakamako daidai aikin sai ya ninka ma maciyaci ake wa aiki ya biya daidai janga aikin da ya mai amma Allah da yake ganiyar ne mawadaci ne wadata mutlaka wadda ba ta tsoron karewa wadda ba ta da ba ta da iyaka to shi Allah bai taba biyan aiki daidai bai taba biyan janga daidai da aikin da an kai mai akalla minimum ya ninka masa goma shine minimum bai ninka sau biyar ko sau bakwai ko sau tara ko sau tara akalla minimum in ka aikata aikin alkhairi ko wani iri ne minimum ya ninka ma sau goma kun fahimta yanzu nawa lebar ke yini nawa ake yin noma naira dubu ba aje naira dubu misali ko yanzu garin nan akwai wani mawadaci wanda in ya ɗauki 'yan noma bayan sun ƙare noma maimakon ya ba su naira dubu dubu sai ya ba kowa dubu goma goma kun san shi ko waɗannan suna ne saboda mito iya yin haka nan Abbas yi koko kuɗin Abbas isa suna isa amma saboda me saboda kuɗin nasu suna da iyaka yana tsoron in ya ci gaba da yin haka nan su ƙare amma kuɗin Allah ba su da iyaka shi yasa shi Allah duk aikin alkhairin da kai yayi alƙawarin aƙalla ya ninka masa goma aƙalla kenan fa wani aiki sau ɗari bakwai Allah zai ninkawa zai ninka ma sau ɗari bakwai wani ma ya ce fiye da sau ɗari bakwai matsalin ladina yin fi ƙuna amwalawan fi sabilin layi ka matsala habbatin an batar saba a sanabila fi kulle sumbulatin mai atu habba sai ce wallahu ya da'ifu liman ya sha'u wallahu wasi'un alimu Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka mu tahi tsaye jama'a ga aikin alkhairi wanda Allah ya ba iko ya aikata aikin alkhairi in ma Allah bai baka abin zaka aikin alkhairi ba kudurta niyya ta alkhairi sai Allah ya baka lada to sai hadisin mu na gaba yace wa annabna abbasin eh asha lokaci yayi kuma ya gaske ka annan da kyakkyawan niyya ka faɗi to Allah to mu tsaya nan ko to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya auku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku muna roƙonka don rahamaka ya Allah kai da kan mallaki zukatanmu Allah karkata zukatanmu zuwa kudurta kudurori na alkhairi duk kudurin da ba na alkhairi ba Allah ka cire shi da cikin zukatanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka